الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونا وقوة مسلمين سيني biyar ne ko hudu ko yau hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insani min aljin wa shaitan wallafar babban malami ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala dan uwa insha Allah ta'ala karatun mu ne yau za mu tashi akan al-faslur rabi' fasali na hudu bayan mun karkare karatu a satin da ya gabata akan fasali na uku fasali na a hudu malam ya masa take da alaƙatu shaitan bil insani alaƙar da ke tsakanin shaidani da kuma mutum malam ya ce mashaitan shi ne a sakin layi na farko da ya fara yi ya ce mashaitan ma'ana menene shaidan idan aka ce shaidan me ake nufi da shi malam ya ce ya ƙolubnu jariri tabari rahimahullahu ta'ala babban malami abu ja'far ibn jarir tabari alaihi rahmatullah yake cewa ash-shaytanu fi kalamil arab idan aka ce shaidan a magana irin ta larabawa a yare na larabawa abinda yake nufi shine kullu mutamarridin min al-jinni wal insi wad dawabi wa kulli shay'in dukkanin wani abu mai taurin kai mara ji mara kirki wanda ya fita daga fiɗirarsa daga cikin mutane ko aljanu ko kuma dabba wannan ana kiransa shaidanin kai ko kowanne irin abu ne ma in dai abu ya fita daga cikin ainihin ɗabi'unsa da aka san yan uwansa jinsinsa suna yi na yau da kullum ya zama shazi a cikinsu ta hanyar rashin kirkinsa da rashin jinsa da taurin kansa to za a kira shi da shaidani dan uwa ina fata an fahimta saboda haka idan aka ce ash-shaytan abin da ake nufi da shi kenan asalin kalmar a larabci idan suka ce shaidani abin da suke nufi da ita kenan qala malam ibnu jarir tabari ya ci gaba da cewa waka zalika qala rabbuna jalla sana'uhu kamar haka ne ubangijinmu mai girma daukaka ya faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ce waka zalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al'insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrafal qawli ghurura Allah madaukakin sarki ce waka zalika kamar haka ne ja'alna likulli nabiyyin muka sanya wa kowanne annabi aduwan yan adawa kowanne annabi daga cikin annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko akwai wanda suke adawa da shi akwai wanda suke gaba da shi akwai wanda ba sa son sa to Allah maɗaukakin sarki ce mun sanya wa kowanne annabi yan adawa shayatin al-insi daga cikin shedanu na mutane wal jinni da kuma shedanu na aljanu sai Allah maɗaukakin sarki ce yuhi ba'dhum ila ba'd su shedanan mutane da shedanan aljanu sashin su yana yi wa sashi wahayi mai suke musu wahayi shine zukhrufal qawli ghurura kawata musu zance da yi wa zancen da yake na rudi ado su fito da shi a sura kamar shine zancen gaskiya sai ma laici faja'ala min al-insi shayatin mithl alladhi ja'ala min al-jinni sai Allah madaukakin sarki ya sanya akwai shaidanu a cikin mutane kamar yadda ka san akwai shaidanu a cikin aljanu yadda ka san a cikin mutane yadda ka san a cikin aljanu akwai shaidanu to haka a cikin ɗan uwanka bil adama ma akwai shaidanu saboda ɗabi'ar ake dubawa aikin ake dubawa ba wai jinsin ba sun masaƙa bi sanadihi an aslama al'adawi radiyallahu anhu an umara radiyallahu anhu sannan sai ibnu jarir tabari ya koro isnadinsa tun daga kansa har zuwa aslam al'adawi Allah ƙara masa yarda ya ce hakika sayyidina umar ibn al-khattabi Allah ƙara masa yarda rakiba barzaunan ya hau wani abin hawa in aka ce albarzaun shine dukkan wani abin hawa da ake iya hawansa abin da ake hawa a tafiya akan sa ko raƙumi ko doki ko wani abin hawa ya hau wani abin hawa faja'ala yatabakhtaru bihi sai wani abin hawan ya rinka tafiya irin ta takama da shi shine at-tabaktur tafiya irin ta takama da ji da kai eh kun san musamman doki akwai lokacin da idan mutum ya hau doki za ga yana wata irin tafiya ta takama da isa da sauransu to sai wannan abin hawan ya rinka tafiya ta takama da sayyidina Umar faj'ala yadribuhu sayyidina Umar ya rinka sa bulalar dukan abin hawa yana dukan sa fala yazdadu illa tabakhturan babu abinda wannan abin hawan ya ƙara daga cikin abinda dukan daga cikin dukan da sayyidina Umar yake masa sai wannan ƙarin takamar da wannan tafiyar ta ji da isa ya ci gaba da yinta fanazal anhu da sai na umar ya gade ba zai daina ba kawai sai sauka daga kansa wa qala sai ce da wanda suke tare da shi ma hamaltumuni illa ala shaytani yace ai ba akan wani abu ka dora ni ba sai akan shedani na ce ku kawo min abin hawa an hawa za ku kawo min shedani wannan ai shedani ne me yake nufi da wannan saboda ya fita daga ɗabi'arsa ta ainihin dabbobi ya yi wata ɗabi'a ta daban ya ce ma nazaltu anhu hatta an kartu nafsi ya ce ban sauka daga kan wannan abin hawa ba sai da ne inkarin kaina an yama ni ne kuwa na hau abin da zai rinka sani takama da ji da isa da ɗagawa ya ce to sai da ne inkarin an yama ni ne saboda haka ya rabu da wannan abin hawa ya ce a kawo masa wani me dalili saboda wannan tafiyar da yake ta takama da ji da isa shaɗan zai iya sa masa wani abu a cikin zuciyarsa shi sa malamai suka ce duk abin da ka san zai kai ka zuwa ga saɓan allah maɗaukakin sarki ko menene ka guje shi duk abin da ka san idan kana tare da shi ko ka mallake shi zai sa ka ɗagawa zai sa ka ji da kai zai sa ka saɓan Allah to wannan abin idan akwai yiwuwa ka rabu da shi shi ne zaman lafiyanka shi ne zaman lafiyanka amma in ba haka ba ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki baya bukata shine inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah maɗaukakin sarki baya bukata dukkan wani mai ɗagawa mai jiji da kai fakhur mai alfahari Allah madaukakin sarki baya son sa to kaga ka shiga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki baya so akwai matsala saboda haka malamai suka ce karkashin wannan asar na sayyidina Umar dukkanin wani abin da ka san idan kana da shi zai jawo maka matsala tsakaninka da Allah madaukakin sarki to ka rabu da shi ka guje shi Allah madaukakin sarki ya samu dace qultu malam ibnu jarir yace wa sanaduhu hasan qultu malam malam wahidi ya ce sai na ce wa sanaduhu hasan isnadin wannan asar na sai na umar hasan ne sai ce wal birzaunu abinda ake nufi da al birzaun huwa dabba ita ce dabba wacce ake hawa ya ciro wannan magana daga littafin lisanul arab littafi ne kamusu na fassara ɗaiɗaikun kalmomin larabci kala ya ce wa inna ma summiyal mutamarridu min kulli shay'in shaytanan abin da yasa aka ambaci kowanne abin da ke da taurin kai a matsayin shaidani ya ce limufaraqati akhlaqihi wa af'alihi akhlaqi sa'ir jinsihi wa af'alihi wa bu'dihi anil khair saboda yadda ɗabi'unsa da ayyukansa suka rabu suka sha bamban da sauran ɗabi'un ‘yan uwansa jinsinsa da yake tattare da su idan mutum ne aka ce mutum shaidani to za ga ɗabi'unsa ba irin na sauran mutane ba ne idan dabba ce aka ce mata shedaniya ɗabi'unta ba irin na sauran dabbobi ba ne hakanan idan shedanin aljini ne shi ma aka kira shi da shedani to za ku duba da kyau ku ga ɗabi'unsa ba irin na sauran aljanu ba ne dukkaninsu sun fita daga ɗabi'un ainihin jinsinsu sun shiga wata ɗabi'a ta musamman ta taurin kai da rashin ji da rashin duk wani abin da bai dace ba mala ce da kuma nisantarsa daga dukkanin wani alkhairi to sai a kira shi sai a kira shi da suna shedani malai ce intaha maganar da aka ɗauko daga ibnu jariri ne tabari ta tike a nan wajen ya ɗauko wannan magana ne a cikin littafin tafsiri na jami'ul bayani an ta'awil ayil qur'an babban littafin tafsirin nan na ibn jarir tabari wanda aka fi sani da tafsirin ibn jarir tabari sai malai ce albidaya farawa abin nufi ya ma'arkar ta fara ya fagen ya fara ya yakin ya fara tsakaninka kai dan adam da kuma shaidani me akalin wannan alaka da take tsakaninka muguwar alaka mummunar alaka da kullun shaidan burin sai ga bayanka me jawo haka shine malam zai ba mu bayani insha Allah ta'ala yace inda ma khalaqa Allahu Adam alaihi salam yayin da Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam alaihi salam amara al mala'ikata bisujudi lahu Allah maɗaukin sarki ya umarci mala'iku duka ya ce su je su faɗi su wa annabi Adam sujjada su wa annabi Adam sujjada fasajadu jami'an sai dukkanin su suka je suka faɗi don bin umarnin Allah maɗaukakin sarki suka yi wa annabi Adam sujjada li'annahum saboda su mala'iku yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗabi'ance su yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su la ya asuna Allah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'maruna yadda suke shine ba sa saba wa Allah madaukakin sarki ga dukkanin abin da ya umarce su kuma wa yaf'aluna yana suna aikata ma amarahum abin da kadai Allah madaukakin sarki yace su ne saboda haka mala'ika dabi'a sa ba ya saba wa Allah madaukakin sarki ko da ya so ya saba wa Allah madaukakin sarki ba zai iya ba saboda dabi'a sa babu haka a ciki amma kun ga da mu da mu mutane da su aljanu sai Allah maɗaukakin sarki ya halicce su da ɗabi'a guda biyu akwai ɗabi'ar alkhairi akwai ɗabi'ar shari wata rana mutum sai aikata alkhairi wata rana kuma sai aikata aka san alkhairi shine shari amma mala'ika ba shi da irin wannan ɗabi'ar ta shari shi kuma shi sa Allah maɗaukakin sarki musu kirari da la ya'suna Allah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'maruna shi sa da yace su je su yi annabi Adam sujada babu tantama ba tambaya ba musu gaba ɗaya kawai suka tafi dukkanin su fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una haka Allah madaukakin sarki ya faɗa sai mala'iku duka suka je suka rankwafa suka faɗi suka yi sujada wa annabi adam alayhi salam sai malai ce walakin hunaka kana hunaka makhluqun yata'abbadu ma'ahum wa laysa min jinsi sai dai a lokacin da aka yi wannan umarnin a cikin su akwai wata halitta guda ɗaya shi ya kasance ya ta'abbadu ma'ahum tare da su yake ayyukan ibada Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa ya ba shi matsayi na musamman ya sa shi a cikin mala'iku suke yin ibada tare da mala'iku sai dai kuma walaisa min jinsihim amma ba a cikin jinsin mala'ikun yake ba ba a cikin jinsin mala'ikun yake ba iz annahum khuliqu min nurin saboda su mala'iku Allah madaukakin sarki ya samar da su ne halice su ne daga me daga haske wa huwa khuliqa min narin shi kuma Allah madaukakin sarki ya halice shi daga wuta shi wannan halittar da ke tare da mala'iku fakhanahu asluhu sa'atal ibtila saboda ka sai asalinsa abinda Allah madaukakin sarki ya halicce shi da shi asali ita ce wuta sai ya yaudare shi sai ya ruɗe shi a daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya jarraba shi sai wannan asalin nasa ya tuno da asalinsa sai ya ruɗe shi sai ya yaudare shi a lokacin Allah madaukakin sarki kuma ya so ya jarrabe shi fa aba ayyasjuda li adama sai ya ki yi sujjada wa annabi adam alaihi salam kada ku manta mala'iku an halicce su ne da me daga haske shi kuma shedan an halicce shi ne daga me daga wuta shi kuma annabi adam an halicce shi ne daga me daga yumbu to shedan sai yake gani wanda aka halitta daga wuta ya fi daraja da mukami akan wanda aka halitta daga yumbu daga ƙasa sai ce idan za a ce wani ya wani sujjada shi a nasa irin tunanin ai wanda aka halitta da tabo ya kamata a ce yewa wanda aka halitta da wuta sujada sai yaki duk mala'iku gaba da tare da cewa sanadarin halittar su idan hakan ne su ma yafi nasa amma su basu musu ba sai suka je suka durƙusa suka sujada shi kadai a cikin su duka sai yaki kowa ya sujada shi kuma sai ya tsaya kyam ya ki sujada muta'allilan bi annahu ashrafu min adama ya kafa hujja da dalili da cewa ai ya fi annabi adam mukami ya fi shi girma da matsayi faƙarana bainal usul walam yaltafit ilal amri bi sujudi sai ya gwama tsakanin asalinsa da asalin annabi adam alaihi salam bai waiwaya ya kalli umarnin daga waye ke ba maimakon ya kalli waye ce na yi shine Allah maɗaukakin sarki a'a sai ya kalli me asali na me asalin annabi adam asali na wuta asalin annabi adam ne turbaya so da ka sai yin sujjada wanda idan kuka kalli abin ma da kyau shi iblis wane ne ya gaya masa cewa wuta ta fi turbaya ne wa gaya masa wannan ba wanda ya gaya masa amma shi a irin nasa hasashen ne kawai da irin nasa nazariya din kawai sai ga ai wuta ta fi turbaya eh wuta ta fi turbaya saboda haka sai ga abin da yafi bai kamata a ce an sa wanda aka fi a ce shi za a yi wa sujjada ba saboda haka in sujjada ce ma shi ya kamata a ce za a yi wa saboda haka annabi adam alayhi salam bayan duk mala'iku sun masa sujjada sai shaɗan ya ƙin sujjada faƙala sai shaɗan ya ce ana khairun minhu to ya ubangiji ai ni ne na fi alkhairi sama da annaba adam khalaqata ni min narin ni ka halicce ni ne daga wuta wa khalaqatahu min tinin shi kuma ka halicce shi ne daga turbaya sai mala ya ce wa ya lil ajab abin mamaki innahu yuqirru bi anna al khaliqa huwa Allah a lokacin da shaɗan yake wa Allah maɗaukakin sarki musu da jayayya akan ba zai sujada ba ya fa tabbatar ya yadda akan cewa Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci ya yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci wa yuqirru bi anna bi anna al-muhyi wal mumit huwa Allah ya kuma tabbatar da cewa wanda yake iya kashewa yake kuma iya rayawa shine Allah maɗaukakin sarki haythu qala yayin da yace anzirni ila yawmi yub'athuna sai ce ya ubangiji kai min dako ka jiraye ni a bani dama ila yaumi ba a suna kada a ɗaure na kada a kashe ni na kai har zuwa ranar tashin ranar da za a tashi mutane ita ce ranar tashin alkiyama malai ce walakin hal yanfa'u ilmu biduni al'amal sai dai abin tambayar shin ilimi zai yi amfani babu aiki amsa shine ilimi ba zai taɓa yin amfani babu aiki idan ka fi kowa sani da ilimi da tara ma'alumat na kowane bangare daga cikin bangarorin ilimi wallahi iliminka ba zai amfani ka da komai ba matukar baka yi aiki da wannan ilimin ba karshe ma wannan ilimin bala'i da masifa zai zamto maka dan hujja zai kasance a kanka da za a kona ka a cikin a cikin wutar ran tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu mala yace kalla al'amarin ba haka yake ba summa kalla bal yakunu wabalan ala sahibihi wa hujjatan alayhi yawm alqiyama bar ma wannan ilimin nasa zai zama to masa ne bala'i da masifa a kansa ran tashin alkiyama kuma zai kasance hujja ne a kansa wa huna sadar al'amrul ilahi bi tardi wal la'an to a lokacin ne sai umarnin Allah madaukakin sarki ya gangaro na koran shedan daga cikin mala'iku da kuma tsine masa albarka da koransa daga rahamar Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce qala fakhruj minha fa innaka rajim ya kai shedan ka fita daga cikin aljanna ka fita daga cikin sauran mala'iku ka daina ibada tare da su fa innaka rajim haqiqa kai abin jefewa ne wa inna alayka la'nata haqiqa kuma tsinuwa ta tabbata akan ka ila yawmiddin har zuwa ranar tashin alkiyama wa min huna daga wannan wajen ne da aka yi wannan al'amari ta'assalat al'adawatu bainahu wa bain adam daga wannan wajen ne sai adawa ta samu asali sai adawa ta fara tsakanin shaidan da annaba adam fa fakkara fil intiqami wat tashaffi a lokacin sai shaidan ya tunani ya ga to wannan abu zai ya dau fansa akan abin da aka yi masa akan annaba adam alaihi salam wannan abu zai ya samu sauki ya samu waraka game da abin da yake masa radadi a cikin zuciyarsa na abin da aka yi masa na tsine masa albarka to daga lokacin abin ya fara wato ƴan uwa mu kalli surar abin yadda take annabi adam alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ba shi ne ya ce mala'iku su zo su yi masa sujjada ba a'a ba shi da wannan damar Allah maɗaukakin sarki da ya halicci annaba adam ya halicci mala'iku ya halicci iblis dukkaninsu shi ne ya ce mala'iku haɗe da iblis zo su yi annaba adam sujjada shi kuma shaidan sai ya ga ai annaba adam alaihi salam bai kai matsayin ya yi masa sujjada ba sai ya ki to lokacin da ya ki sai Allah maɗaukakin sarki ya tsine masa albarka kuma sai ya kore shi to a nan wajen abin da ya kamata mu tambayi kanmu shine shin menene laifin annabi adam a ciki yan uwa kun fahimta me ya laifin annabi adam a ciki to me yasa duk adawar da gabar gaba ɗaya ta tattara ta dawo kan annabi adam me dalili to wannan ɗaya daga cikin ɗabi'a ce kenan dama ɗabi'a ce ta mutum ko ta aljan idan aka yi masa wani abu ya ga babu wani ya ga wanda ya masa abin ya fi ƙarfinsa ba zai iya masa wani abu to sai ya juye ga waye mai ɗan ƙaramin ƙaramin ƙarfi wanda ya yi musharaka a cikin abu ko da musharaka tasa ta gefe ce baya ciki tsindin to sai ya dawo kansa ya ce kai ka sa aka yi min abu kaza ko kuma dan kai aka yi min abu kaza amma an ba haka ba za ka ga meruwan annabi adam a ciki shi ba shi ya ce a masa sujadan nan ba da kuma shaidan ya ƙi sujadan nan ba shi ne tsine wa shaidan ba ba shi ya kore shi ba Allah madaukakin sarki ne diki ya aikin sa subhanahu wataala to amma saboda ya ga annabi adam shine mai rauni saboda haka sai ya ce to tunda dan kai aka yi min haka wallahi daga yau mun daura da kai kenan daga nan yan uwa abin ya samu asali saboda haka a gaban Allah madaukakin sarki shaidan yayi alwashi yayi alƙawarin cewa duk wanda ya fito daga tsatsan annabi adam tun daga kansa har zuwa na ƙarshe sai ya halakar da su sai ya ga bayan su sai ya yi musu kaza yayi ta alwashi a gaban Allah madaukakin sarki sai mala yace at-takhtitul ajil at-takhtit shine kamar plan eh wani shiri na musamman da mutum yake akan wani abu al-ajil kuma wanda yake na gaggawa kamar ka ce plan din da shedan ya shirya na gaggawa akan annabi adam ko kuma akan mutane gaba ɗaya lokacin da Allah ya tsine wa shedan to sai ya fara tunanin wacce hanya zai biya ɗauki fansa akan annabi adam to sai ya ga ai duk hanyar da zai ɗauka wajen ɗaukar fansa akwai matsala a cikinta mecece matsalar shine mutuwa shine mutuwa yanzu idan shaɗan ya fara aikinsa ya fara aikinsa sai ya mutu kaga aikinsa ya yi me ya tsaya ina ba ta an fahimta to daga lokacin sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ubangiji babban abin da nake roƙo na yadda an tsine ma an tsine masa albarka amma a bani dama a bani zuwa ranar tashin alkiyama ba mutuwa sai duk ƴan adam sun mutu gaba ɗaya ni ma sai na mutu tare da su saboda haka daga lokacin sai ya roƙi wannan abin daga wajen Allah maɗaukakin sarki cewa a bashi dama. Mala ya ce huna fakkara fi khattatin makira khabisa a nan ne sai shaɗan ya yi wani tunani na wani plan da zai shirya plan ɗin da yake makira na makirci khabisa mummuna fana tsaka ala ajilin ya yi sauri ya yi farici da gaggawa ya ce da Allah maɗaukakin sarki rabbi fa'anzirni ila yau mi ba a suna ya ubangiji a yi min dako a ɗaga min ƙafa ila yau mi ba a suna zuwa ranar da za ka tashi alƙiyama ƙalal ustaz sai kutub ɗaya daga cikin malamai mai suna sai kutub ɗan ƙasar a misra ne yana da tafsiri mai suna fi zilalil qur'an yana ɗaya daga cikin wanda ake ce musu 'yan ikhwan ‘yan Muslim Brothers yana ɗaya daga cikinsu, ya rubuta tafsiri mai suna fi zilalil Qur'an. Mala yake cewa yake cewa laƙadi talaban nazarata ila yawmil ba'asi. Shedan ya buƙaci Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga masa ƙafa ne, ya ƙyale shi kada a kashe shi zuwa ranar tashin alƙiyama, laliyan dama ala khati'atihi. Ba fa dan yayi nadama akan kuskuren da ya bane, ba fa dan ya tuba bane, fi hadratul khaliqil azim a gaban Allah madaukakin sarki wanda yake shine mai halitta mai girma walali ya tuba ila Allah ba kuma dan ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wa yarji'a ba kuma dan ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wa yukaffira an ismihi ba kuma dan Allah madaukakin sarki ya kankare masa zunubansa bane aljasim wanda suke mai girma ba walakin sai dai abin da ya sa shedan ya buƙaci a kyale shi zuwa ranar tashin alkiyama liyantaqima min adama wa dhurriyyatihi shine kawai saboda ya dauki fansa akan annaba adam alaihi salam da zuriyarsa jaza'a ma la'anahu Allah wa taradahu sakamakon tsinuwa da Allah madaukakin sarki ya masa ya kore shi li rabti la'anati Allah lahu bi adam saboda abinda shaydan yake gani tsine masa din da akai tana da alaka da annaba adam alaihi salam ma'ana ai annaba adam aka ce yau sujada yaki aka tsine masa albarka saboda haka sai ya ɗauko wannan laifin duka sai ya ɗora shi akan annaba adam alayhi salam tunda kai kasa aka tsine min to yanzu yakin da kai zan yi shi wala yarbituha bi isyanihi lillah mala yace maimakon shedan ya jingina ya ɗamfara ya alakanta wannan tsinuwar da aka yi masa da laifinsa da kuskuren da ya da kimbin umarnin da ya yi ya dawo ya tuba duk sai ya kau da wannan a bayan bayansa sai dawo yake kallon abin da yake ba shi bai kamata a kalle shi ba shine dalilin da yasa aka tsine masa albarka annabi adam alayhi salam abin da shaidan ya kamata ya kalla shine me yayi shine umarni aka bashi ya ki ya dawo umarnin sa shikenan amma sai yake kallo dan me aka tsine masa dan ya ki yin sujada wa annabi adam to wannan annabi adam din da aka tsine masa saboda shi gaba ɗaya fadan da komai sai ya dawo kansa kuma balai ce intaha magana da aka ɗauko daga sayyidu khutub alaihi rahmatullah ta tiki a nan wajen kuma ina gani ana zama dakata insha Allah ta'ala saboda yan nefa sun yi halin sai kuma gobe insha Allah ta'ala sai mu dora abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah